إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصادق الأمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبارك من السادوة وأن رانا تأخو قوات رمضان هجر مائكي صلى الله عليه وسلم لقبك زوا مدينة شكرة تجيبوا لا يارش اليهدو da arba'in da hudu shi kuma idiri da ashirin da biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya tafsirinmu na wannan masallaci na masjid imam ahmad bin hanbal da ke nan garin musawa jihar zamfara muna cikin tafsirinmu na sota ali imrana jiya mun kwana kan aya ta casa'in da bakwai ba mu karkare ta ba za mu dace kanta insha Allah ta'ala sai mu ci gaba bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون طيب بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين جيا منفسر فرن الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببركة مبارك وهودا للعالمين فرق داج da aka nufaci mutane da bauta gare shi farkon masallaci da zai alƙibla ga mutane shine ɗakin Allah mai alfarma wanda yake garin Makka Allah ya sufunta da cewa mai albarka ne kuma yake wa hudan lil alamina matattara ce ta shirya da kowa ke neman shiryarsa alƙiblarsa shine dai wannan ɗaki mai alfarma ɗakin Allah na garin Makka Allah ta'ala ke fi ayatin bayyinatun maqam Ibrahim a cikinsu akwai ayoyi bayyanannu daga cikinsu akwai makamu ibrahima allah ta'ala ya kebance shi da ambato saboda ƙarin falala da muhimmancin da yake shi don a jingina aikin ginin wannan masallaci ko wannan ɗaki zuwa ga wanda ya shi don ya zama sharafan lahu ya zama abin girmamawa gare shi shine annabi ibrahim alaihi salatu wasalam sai allah ta'ala ya jingina aikin zuwa ga gare shi cewa fi ayatin bayyanatu مقام إبراهيم ميمكن أتي مك فيه آيات بينات ومقام إبراهيم أما دين الجرم مع النبي إبراهيم دين فيك شاف واو دين ده تنونا مك ترتيب كوكما تنونا مك آه مغاير بياني matsayin annabi ibrahim wajen ginin wani ɗaki ya sa allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi daga cikin ayoyi shine akwai maqam ibrahim wajen da dutsen da annabi ibrahim ya dinga takawa yayin da ginin ya yi tsawo da shi da ɗansa annabi Ismail yana miƙo masa duwatsu yana ginin ɗakin Ka'aba to yayin da ya kammala wannan dutsen nan ya bar shi har ya zama akwai asar ma'ana sawun kafafunsa da ya bayyana cikin wannan dutsen zamanin Umar bin Khattab radiyallahu an ya ɗauke wannan dutsen daga jikin Ka'aba ya dawo da shi inda muke ganin sa yanzu taqriban abin da bai kasa da wasu ɗan mitoci ba wanda yake tsakanin shi da Ka'aba dan ya zama an sauka wa mutane masu bukatar tawafi su ci gaba da yin tawafi ba tare da ana shan gaban su ba wajen sallah don Allah ta'ala ya umarci Annabi sallallahu alaihi wasallam da yin rika ya riki maqam Ibrahim a matsayin wajen sallah wattakhizu min maqam Ibrahim musalla to Umar bin Khattab radiyallahu anhu ya dawo da wannan maqam Ibrahim din baya baya wa man dakhalahu kana aminan duk wanda ya shiga haramin makka to yana da aminci amincin da yake da shi shine za a kubutar da shi daga wuta zuwa aljanna in ya je yayi aiki mai kyau ya aminta daga wuta ya samu rabauta ta shiga aljanna wadansu malamai suka ce a idan mutum yana da hukunci na kisa ko hukunci na addi a kansa to inda ya shiga harami to ya aminta kana kamo shi karfi da yaji a ce ta san ta mai da hukunci a bari sai idan ya fito sa'annan a yi dakonsa a kama shi a zartar mai da hukunci waɗansu malamin suka ce ko a nan ne ana iya zartar mai da hukunci domin babu dalilin da zai hana a ce ba za a je a yi hukunci a masallaci ba kuma Allah ta'ala ya yi umarni da in za a yi a je masallaci don a zartar mai hukunci da haddin da za a yi masa to ba keɓance masallaci mai alfarma ba illa kawai abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana na cewa mutumin da yake farauta to ba zai farauta a cikin harami ba duk wanda ya farauta a harami hajjinsa da umararsa ta samu tangarda dole akwai bukatar sai ya gyara amma idan mutum ya koro dabba sai ta fada harami to ko da a hilli ya koro ta ma'ana inda yake ba harami bane ya koro ta ta fada harami to ta haramta gare shi haka nan wata take ta ma ta haramta gare shi amma da zai bita sai ta fita daga haramin sai wasu malamai suna ganin cewa zai iya kama ta wasu suna ganin a ai asali ɗar harami ce don haka suna ta shigo harami fahiyar amina ta da aminci don haka ko da ta ji can hilli ba zai taɓa ta ba wannan saɓani shi ma na malamai walillahi ala nasi hajjul baiti man istata ilayhi sabila Allah ya farlanta aikin hajji ga mutane ga wanda ya samu ikon zuwa ya to ya je tun daga farkon waccan aya da muka fara ta inna inna awwala baitin wudi'a lin-nas zuwa wannan wajen mun yi bayanai da yawa a kansu ajiya ba buƙatar sai mun ci gaba da maimaita bayanan da muka yi ajiya ko da abin da yake da buƙatar ƙari ne muna iya haƙura da shi saboda kar mu ci lokacin da yawa amma abin da dai za mu ƙara a nan shine walillahi ala nasi hajjul baiti man istata ilayhi sabila malamai suka ce duk wanda yake da iko wajibi ne gare shi ya je aikin hajji saboda abun ɗaya daga cikin abubuwan da muka faɗi guda uku na jiya cewa Allah ya hada abubuwa guda uku ne a nan na farko wanda ya ba da wajibcin yin aiki shine Allah subhanahu wa ta'ala sa'annan kuma wanda aka ɗaura ma wajibcin shine mutum walillahi ala nas sa'annan aikin da za a yi kuma shine hajjul baiti yin aikin hajji na ɗakin Allah mai alfarma wanda aikin hajjin ka tokaf da umara ta Allah ce ba a buƙatar ka lalata ta da riya ba a buƙatar ka lalata aikin hajjinka ko umara da ba da labari ba a buƙatar ka lalata aikin hajjinka da zaunawa da zantawa da mutane wajen bayanin wahalar da ka sha aikin haji ibada ce wadda take da wahala a cikin ta ba a yin ta cikin sauki dan haka ba ba daidai bane ka je kai aikin haji ka zo kana ba mutane labari abu ne wanda yake buƙatar tauhidi yake buƙatar ikhlasi yake buƙatar tsantsanta bauta da tabbatar da ita ga Allah subhanahu wataala shi kadai dan haka ba a yi ma kowa tarayya a cikin aikin haji idan ba Allah ba yahudawa da abin nan kafaran farko su suke yin wannan suke cewa labbaik allahumma ajjal labbaik la sharika laka labbaik illa sharikan huwa laka labbaik wannan duk sharikan laka wa ma malakta tamliku huwa ma malakta duka wannan shirka ce da suke a can baya to da haka Allah ta'ala ya kore wannan shirkan yana nuna tabbatar da tauhidi kada ga Allah subhanahu wa ta'ala kalmomin ka na aikin haji suna dauke ne da ma'anoni na tauhidi لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك دكا أبن ذاك دنك فإن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وحزم الأحزاب وحده وأن ذاك كارا وأكل صفا مروة دكا إنك دوا ذاك أكويت وحيد لإخلاصي أسكنس هكا وزن جيفر شيئا a wajen jamratul aqaba da jamratul wusta da kuma jamra ta karshe duka kana tauhidi ne a wajen in ka zo jifa cewa kake Allahu akbar Allah mai girma ne kaga duk abin da ake a wajen ana tabbatar da tauhidi ne kadai ga Allah subhanahu wataala ba a jingina ba wani haƙƙin aikin haji idan ba Allah ba to dan haka Allah ta'ala ce walillahi 'alan nas Allah ya daura nauyi na wajibci aikin haji ga mutane man istata ilaihi sabilan ga wanda ya samu iko ya je aikin haji to ya je aikin haji menene iko aikin haji wasu hadisai da suke da rauni da wasu wanda ba su da raunin amma suna da karancin inganci sun zo da bayani akan narko na azaba ga wanda ya samu istiba ilai sabilan din amma bai je ba shine suka ce azzadu war rahila mutum ya samu abin hawa kuma ya samu guzuri idan mutum ya samu wannan guda biyu amma bai aikin hajji ba to akwai tsinuwar Allah subhanahu wataala akan duk da malamai yar sabani akan wanda yake da ikon tafiya din waye mai ikon tafiya ana magana guzuri Allah ta'ala ce wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa da mutanen Yaman suna zuwa aikin haji sai zo empty babu ko sisi a hannunsu in suka zo sai su dinga roƙon mutane yayi magana sai su ce to ai mu ba ma jiran guzuri muna zuwa ne saboda mu cika wannan umarni na Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ta'ala ce daga yau ku daina tafiya aikin haji ba ku da guzuri a tare da ku rike guzuri amma ku sani mafi girman guzuri shine tsoron Allah Allah ta'ala ce wata zawwadu fa inna khairar zari taqwa abinda ake bukata ku rike guzuri ko ya yake sannan kuma ku sani tsoron Allah shine mafi girman guzurin to malaman da suke so su yi mu'aradar wannan maganar ba su ci karo tsakaninsu da wannan magana din ba ma'ana wanda suke cewa ba za a je da guziri ba ko kuma dole zai da guziri babu cin karo tsakaninsu gaba daya saboda a maganar cewa dole sai ka ɗauki guziri za ka tafi waɗansu malamai sun taɓa wannan hujjar suka ce kadai abin da ake bukata gare ka shine ka kalli aikin hajjin ayar sai magana wajen tafiya aikin hajjin ya take cewa take Allah ta'ala yake idan za ku je aikin hajji to ku tafi kuna masu tafiya a ƙafafunku ko kuma kuna tafiya kan raƙumanku ko kuma ababen hawanku Allah ta'ala ce wa azin fil nasi bil hajji ya tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allah to wannan a aikin hajjin da za su zo Allah ya ambace ce cewa za su suna masu tafiya a kafafunsu ko zo akan abun hawa daga sassan duwatsu ko kuma hanyoyi na duwatsu wanda suke kware zuwa ga hawan da za su yi madutse sama har sai zama cewa sun kai zuwa ga damar da suke da aikin hajji to wannan ayar ta sa wasu malamai suka ce faɗin Allah ta'ala da yake mani saba ilai sabilan kadai abin da ake magana kai shine idan kana da lafiya kana da ƙarfi a jikinka to ka kama hanya kawai ka tafi aikin hajji ko da ba ka da ko titi suka ce wannan umarnin ya hau kanka domin za ka iya tafiya ka yada zango a hanya ka yi kwadago ka yi noma ka yi kaza ka yi kaza har ka kai zuwa ga ɗakin Allah mai alfarma wanda kuma wannan shine sunnar magabatanmu na da duk wanda ya san ƙasar Hausa da ƙasashen Afirka gaba ɗaya irin wannan tsarin mutanen mu suka dinga yi ba su da kuɗi amma suna da lafiya ko suna da dabba za su iya tafiya a ƙafa ko za su yi tafiya a kan abin hawa to haka za su kama hanya daga nan in aka tashi sakkwato misali in aka yi tafiya aka yi tafiya aka je wani gari sai a tsaya a yada zango in aka yada zango za a iya yin noma a samu abinci a samu guziri da za a sayar wani kuma a ƙara gaba da shi a matsayin guziri a riƙe kuɗi kenan haka za a dinga tafiya wani shekara hudu wani shekara bakwai wani ma shekara goma kai ma wani makalewa a hanya yayi bai ƙara sa bai mutu wani ya tsaya a chadi wani ya tsaya a guru wani ya tsaya a sudan wani ya je can tsakanin nan da can shi baya duniyar mu baya wacce duniyar haka dai Allah ta'ala ya karɓi rayuwarsu ba su je suka yi aikin hajji wasu kuma haka Allah ta'ala ya sa suka je suka yi aikin hajjin garin dawowa sun kasa dawowa gida sun tsaya can in ka je Sudan za ka ga al'adunmu na Hausawa da yawa suna nan a cikin ƙasar Sudan saboda ni tafiya aikin hajji da aka dinga yi da a kafa kaga in aka tafi sai a tsaya har in ka je wajajen Jos wanda suke tashi daga kano daga wajajen falgore da kuma falbeguwa da inda ya shafi wajajen takai suna da hanyar da suke bi ta wajajen jos wajen da ake cin bukur za a ga hanya ce ta tafiya aikin haji na mutane to kuma sun zo wasu sun dawo sun makale wasu sun ci gaban tafiya haka dai Allah ta'ala ta wasu suka je suka yi aikin hajji wasu sun dawo kasashen su na haihuwa wasu kuma sun zauna can kai ka san dai Sudan ba kasa bace daman ta bakake ba kasa kan yanki ne na Larabawa amma saboda tafiya aikin hajji da aka dinga yi da kafa yasa dole yanzu ba za ka iya cewa waɗannan ba 'yan ƙasa ba ne 'yan ƙasa ne cikakku ana labarin shekara sama ɗari biyar ya za ka ce mutum ba ɗan ƙasa ba ne to in ya zo nan wajen waza shi can ne ƙasar su can ya gada can aka yanke daji aka yi noma aka samu abin da aka samu to malamai na kallon wajibcin da yake kan mutumin da Allah ya umarnice shi da je aikin haji shine in dai kana da lafiya da za ka yi tafiya ko a kafa ne to ka yanki azama ka kama hanya ka tafi aikin haji amma Allah ya kama da sauƙi yanzu za ka iya yin adashen gata kamar yadda ƙasashen malaysia da irin ƙasashen bangladesh suke yi kana da niyyar za ka je aikin hajji daga nan zuwa shekara biyar to yanzu za ka fara depositin ɗin kuɗi za ka fara aje kuɗinka a banki duk shekara ga abin da za ka kawo ko duk wata ga abin da za ka kawo ana tarawa ana tarawa nan da shekara biyar kana daga cikin masu tafiya aikin hajji idan ba su kan mutu ba to shine za ga mutum ya riƙe yana tariyar kuɗinsa yana tara kuɗi saboda baya da ƙarfi amma ya fahimci umarnin Allah subhanahu wa ta'ala da haka zai dinga asusun gata da adashen gata domin tafiya aikin hajji waɗansu kasashen kuma sai a ce to mutum goma su haɗu nawa ne kuɗin aikin hajji miliyan ɗaya ne matsalar to kai ba da dubu ɗari wannan shekara kai ma ba da dubu ɗari kai ma ba da dubu ɗari sai a haɗa kuɗin mutum ɗaya kai je ka Allah ciya hanya in ka je ka mana addu'a Allah kawo shekara mai zuwa a sake haɗawa kawo dubu ɗari kawo dubu ɗari ware kai ma tafi yadda dai kasa ana adashe da na mata in an rage kudin ce ne ko an yi kasuwanci a gida ana adashe ana tara kudi su zama sun samu kudin za su yi fili ko su yi mashin ana musu haya da kun gane da adashen aikin hajji kudin yi su da alhamdulillah bankunan wanda suke da alaka da musulunci suna da wannan tsarin irin ja'iz na san da suna da wannan tsarin cewa a asusun aikin hajji za ka iya dinga tarawa kuma wallahi da za ka dinga tara za ka yi mamaki abin da ka tara amma kashe wadda muke ba ma tunanin me muke kashewa shi yasa kake ganin ba ka da damar tafiya amma ka je ka fara dubu hamsin ina da wani aboki a kano shi duk wata zai aje wani abu a asusun nan duk abin da samu wannan account din zai sa duk ya samu kuɗin da bai da wata matsala a kansu sai zai ba wannan account da ka shi duk shekara zai tafi sa umara ya je bauta ba Allah subhanahu wata'ala bai dawo to shine wasu ke cewa to kai kullun kana da kuɗi kai ba za ka ci a'a kunji kunji sirrin tarawa ni dubu goma dubu biyar dubu hamsin dubu ɗari jefa wani shi account duk wani bala'i baya kan wannan account shi wannan account din guziri ne kawai tafiya umara duk shekara to Allah ya wajabta maka zuwa aikin hajji kamar da faɗi jiya kuma ni na ganin wannan magana ta fi dacewa da daidai Allah bai wajabta maka dole sai ka gina gida ba dan zaka iya zaman haya ba wata matsala ko ba dole bane sai ka yi gida kankararre in ka samu dan filin ka na dubu ɗari uku kai ƙasa da bulo bulo da bulon ƙasa da menene da zana duk zaka zauna ba wanda zai ce ba gida kake gida ba amma kana ganin mutum da gida yanzu mai kyau amma bai taɓa zuwa aikin hajji ba ko ya sa kaya masu tsada ko ya hau mota mai tsada ko ya rike waya mai tsada amma bai taba zuwa aiki hajji to wannan kuskure ba daidai ba ne ba daidai ba ne wani domin wajibci ne a kanka zuwa aikin hajji sauran abubuwan da ka duka kuma nafila ne bal ma wani ma mustahabi ne ba wajibi ba ma nafila ba ne to ba ga wajibcin a kanka walillahi ala nasi jiya mun yi bayani wannan kalmar ta'ala nasu ko wajibi ne musulmi baya da dalilin da zai ba zai je ba idan Allah ya sauƙaƙe maka hanya to ba cewa kai dole sai kawo wahala wajen tafiyar ba yanzu akwai jirgi awa hudu ne awa hudu in ka shekara kana tara kudin ka sai ka tafi awa hudu ka je ka yakin hajji in kuma za ka fita ruwa ne to ka bi daga nan ka danna sai ka kai caji ka hau mota doguwa har zuwa sudan sai ka danna ka shiga ruwa eh ka fita ruwa ka ga ita ma hanya ce an samu wani dan job a wannan shekar da yake maka ya tsame da keke kaga wannan ya fahimci wannan sakon ya san bai da kuɗi amma sai sai keki ya haɗu da haɗari da yawa a hanya amma tun da ya tafi akan tsari ya kai an taɓa samun wani ma daga bangaladesh shi ma da keke ko malaysia ne shi ma da keke danna ya yi tafiyar kilomita wajen dubu ko takwas ne ko wani abu dai muka mace haka la ta zakka ya rasu to ya gode ma Allah tun da ya rasu ranar da ya sai rasu ya yake hajjin to Allah ya ba shi ladaniya ya fi alhajin da yake na Najeriya bai da kuɗi ya ki zuwa ku ga ka da kuɗi a maka ki zuwa to wajibi ne mutum idan Allah ta'ala hore mai yaje aikin hajji ba wai da sauki aikin sa da wahala aikin saboda rukunan musulunci guda biyar ne akwai wanda faɗi kawai ake yi ba wani aiki ba ne kamar la ilaha illallah kaga faɗi zaka da baki akwai wanda kuma gangar biki take kawai take aiki kamar sallah da mai azumi duk gangar biki ce akwai wanda kuma dukiya ce kawai kamar zakka dukiya ce take aiki akwai wanda kuma ya ta haɗa dukiyar kuma ta haɗa ne gangar jikin shi ne aikin hajji ka yi da gangar jikinka kuma ka sa kuɗinka da haka aikin hajji wajibi ne ɗan uwa musulmi babu mai uzuri idan baka je aikin hajji ba ba ka da uzuri a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ma dama ka fi kwanzo shi yasa malamin suka ce wanda yake karamin yaro ko baiwa da suke karkashin wani ko bawa da ke karkashin wani idan ya yi aikin hajji in yaro ne aikin hajji suka ce in ya girma sai ya sake yi saboda lam yuhajji hajjatul islam bai aikin hajjin da yake wajibi a kansa wancan kawai babansa ne ke da kuɗi aka je ibada da shi kamar yaro ne ka zo da shi masallaci yanzu kaga akwai wajibci a gabansa to haka yaro karami ya ce je aikin hajji da shi in ya girma suka ce sai ya saki kazalika bawa ko baiwa wanda juma'a ma bata wajaba a kansu sai sun je ba saboda suna karkashin mai mulki na wasu to amma idan suka samu yanci ba laifi zai sake aikin hajji to wanda baya da kuɗi wannan mun ce zai iya takawa da kafa ya tafi in kuma yana ganin zai tara guzurin a hankali a hankali zai iya tarawa ya tafi wannan bai bai saba ma Allah subhanahu wataala to sai wanda ya tsufa yanzu in ya je ba zai iya aikin ba amma kuma akwai kudinsa suna kugunsa akwai kadara akwai fulutai da filaye da sauran abubuwan da ya mallaka yanzu ya ji wa'azi yana so kuma je ba zai iya zuwa ba to sai na umar bin khattab yake ka sa wani ya je maka aikin hajji ka wakilta wani ya je ma aikin hajji in ya je kuma ladar kai Allah ta'ala zai ba haka wanda ya bakance cewa zai je aikin hajji sai ya mutu bai je ba to kafin a raba gado ko ai wani abu dole sai an fitar da wannan kudin a gado a dukiyarsa an ja sauke mai wannan nauyin ko da baya da kuɗi ya yi alƙawarin zai je aikin hajji bai je ba ya mutu to ƴaƴansa dole ne sai sun masa wannan aikin hajji saboda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyu waɗanda suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya zo ta zo ta ce ya rasulullah mahaifiyata ta yi ba kancan zuwa aikin hajji ba ta yi ba haka wata mata ce babanta duk ruwayar sun zo akwai mai ruwayar baba akwai mai ruwayar mama mahaifiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku je ku musu aikin hajji yake yanzu inda ana bin babanki bashi ko ana bin mamanki bashi na kuɗi zaki biya ko ba zaki biya sai zan biya sai ce fa dainullahi ahqqu an yuqba bashin Allah shi bi cancanta da fara biya an fahimta to wanda kuma bai da kuɗi sai aka ɗauki kuɗi aka ba shi shin yaran zaɗin yanzu ya aje kuɗinsa ya ci ya ce to ai shi hajji ba ta ba wajen ba a kansa ba da aka yi kawai bari ya huta yanzu nan gaba in gari ya ware zai tafi koko dole wannan kuɗin da aka ɗauka aka ce mai je kai aikin hajji dole sai ya je yayi malamai sun yi saɓani a kauna amma rajihin kauli shine in aka ɗauki kuɗin aikin hajji aka baka wajibi ne kai ba maganar ban da gida ban da abin hawa zan aure da 'ya'yana ba wannan duk maganar banza ce me yasa baka aure da 'ya'yana ka tun farko ba ai baka da karfin yi to shi ka zauna haka nan sannan wani al'adar banza ce al'adar take ta musulunci shine idan yarka ta isa aure mutum ya yi sallama kobar gidanka ina son yarka wanke to masha Allah Allah ta'ala ya sanya albarka to bari a kira waɗanda za su shaida auren nan shikenan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala in ka je baka shirya ba wannan kuma matsala kace mu da yanzu mun daura maka aure ran da ka shirya sai ka zo ka dauke ta ina dalili zaka dinga daura mutane da lalura wai karam kallah a taimaka min zan aurar da yata ne ban sai katiba ba ban sai komai ba to wacce sai ka fita wa daura maka mutane na wahal da kansu ne a banza da gida kada yan mata sun balaga sun zama balangu a cikin gida in yi magana ka ce ba ka da kuɗi aurar da su wa ya ɗora maka wannan abu wa ya ce ka karɓi lehe ai rashin fahimta ne ake wahalar da iyaye ka bar mai laifinsa waye zai mori kayan to da me zai kawo maka shi yasa ni daga cikin manhaji na ni a policy na ba na ganin lehe ko na waye kowaye ya kawo lehensa wallahi ba ga zan gani ko na wani aka hada shi ba da bukatar suna gani to balle waya ce an kawo ma wance lehe zo ka gani don gani na wani na shi ne shi ya sayan masu saka to gwaninta me yi da ka ba dalilin da za ka zo ka ce mu in zo ganin lehe ka tara kaya kuma tsabar sheganta kaya aka tara lehen sai a je cikin akwatin na sama duk komai sai an bude ma kuma kaya ne wanda bai kamata gani ko mutum ko ya ta zan aure ka kawo lehi wallahi ba zan gani ba ba abin da ya dan da shi ai tana da kaya ba zuwa nake duba kayan ta ba to dan ka kawo ni ko ina ruwan wannan matsala kace da gadon da katibar da kayan kicin duka naka ne ni ba ruwana ni ma in naje nema wajen ka kace mun ba ruwan ka zan ce alhamdulillah nurun ala nur izala kan izala ba shi ke da ba kama mutane ne ke wahalar kansu ya ba kuɗi waka je aikin hajji ka ce a wai ƴaƴanka sun isa aure za ka aurar da su to ka ƙi yin wajibi ka zo kana yin abin da ba wajibi ba Allah ya sauke don haka idan kafiri ya baka kuɗi yake je ka yi aikin hajji nan ma malamai sun samu saɓani wasu sun ce ka karɓa wasu sun ce ka karɓa amma abin da birin jayi shi ma ka karɓa kana aiki da mutum a matsayin yaron gidansa shago ne gare ko kamfani ne sai ga kana da gaskiya kana da amana matsayinka na musulmi yana bukatar kyauta maka me zai ma daɗa ma shine bai ya maka makka kin ya biya ma ya kaje zuwa saboda kafari ne hama zo Abuja ga munan da mutane abokan aiki kirista duk muna hulɗa da su mutum ya ce maka yana son maka bajinta ka mai aiki ya ji daɗi ko kana da gaskiya kana to yanzu me zan ma in baka kudin ne ko in baka mota ko in baka makka ki bani makka don ya gane girman musulunci kai musuluncin kake so ba duniyar an fahimta to ɗa idan ya biya ma ubansa makka ko musulmi ne ko kirista ne ka karbi kayaka in ɗanka ba musulmi ne biya ma makka tabi jiya na ce malikiya sun ce a yi malikiya ba sa goyon bayan wannan magana kuskuren magana ce nayi daga baya nake fahimta kamar na ce malikiya ko shafi'iyya su ji ganin ai malikiya ba sa ganin ka to sai Allah ta'ala ce mana kuma menene wa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin duk wanda ya kafirci fa inna Allah ghaniyun lalle Allah mawadaci ne 'anil 'alamin dangane abinda talibai suke aikatawa me ma'anar wa man kafara duk wanda ya kafirce ma aikin hajji ya ƙi zuwa aikin hajji da shi Allah ke magana ba wai kafirci na kafiri kafiri shirka ba a'a ma'ana wanda ya kafirce mu wani ni'imar da Allah ta'ala yake musulmai su bita ta aikin hajji da kai Allah ke magana kun fahimta to me kafircin anan malamai suka ce fassara biyu ce a ƙarshen wannan abu na farko wanda yake aikin hajji ba wajibi bane da haka baya ganin wajibcin sai an je exercise ne kawai tsalle-tsalle da tafiya a kabacin in ka tsaya garin kuma za ka yi yanka ne in ka tsaya garin kuma duk za ka iya yanka dabba kaga wanda ya kafirce ma aikin hajji ya nuna ba wajibi ne kamar hasarar kuɗi ce kawai to duk wanda ya wannan shi kuma Allah ta'ala ya kira shi da kafiri na biyu bai ce ba wajibi ba ce ya yadda wajibi ce amma ya samu kuɗi da zai je sai ya tsaya yana ta tunanin kuɗinsa yana ta juya kuɗin miliyan biyu har da rabi ka je ka yi kwana goma ko kwana arba'in ka dawo sun ƙare kai jama'a sai dinga aunawa an ba mu labari Allahu alam wanda ya ba mu labarin abokinmu ya ce a kasuwar kwari a can Kano suna da makwabci da ya ga ya biya kudin makka tun lokacin dubu ɗari takwas ne ba ma ba sai tsada ba ya biya ya yi shuru ya ce kai jama'a kudin nan in an juya su za su iya kawo ribar da faɗi za a iya tafiya da haka kawai sai ya fasa sai kashin kudin kafin baɗin kuma ya mutu wannan ya ji Allah sai ya mai azaba kan wannan abin da ya aikata ba wani compromise ba sani ba sabu sai Allah maka azaba ka wannan inda Allah ta'ala cewa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin duk wanda ya kafirce ki zuwa aikin hajji kaga Allah ya magana da mutum ɗaya ne wa man kafara duk wanda ya kafirce fa inna Allah ta'ala ta ghaniyun 'anil 'alamin to ba ma kai kadai ba dukkanin ku mutanen duniya gaba daya in kuka ce ba za ku yi aikin hajjin ba Allah mawadaci ne ba bukata aikin hajjin ku yake kar ku yi din suwa za su wahala suwa za su yi asarar lada to ko ka yi ko kar ka yi da ɗaya su wajen Allah gwara ma ka yi sannan mai caje dukiyar in dai ba za ka ibada da ita ka ji daɗi ba da ina ganin laifin masu yawan zuwa makka umara hajji da muna ganin laifinsu daga baya mu gane waɗanda sun san ciwon kansu suna zuwa su yi ibada su kaskanta da kawuna zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala su yi kuka su yi addu'a sai Allah ta'ala biya masu da bukatunsu idan Allah ya baka damar da zaka taimaki mutane ka taimake su kuma ka kiba daga dukiyar ka tafi aikin hajji ko ka tafi umara ba komai wajibi ne akan ka shine su daya in ka kara fa lillahi alhamdu ana son haka dan haka aikin hajji wanda bai je ba kuma yana da ikon ya je malamai sun tsananta mai har umar bin khattab radiyallahu anhu ta cewa na yi nufin in aika wasu mutane zuwa garuruwa a je a duba mu a gani suwa suke da masu aikin hajji ba su yi aikin hajji ba in rubuta musu jizya sun zama kafaran amana eh kwarai tun da me saboda Allah ta'ala cewa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil alamin to duk wanda ya kafirce to sani Allah subhanahu wata'ala ya wadata daga dukkanin abinda mutanen duniya gaba ɗaya suke aikatawa haka sa'id bin jubair yana cewa da makwabcina zai mutu yana da iko yi aikin hajji kuma bai je yi aikin hajji ba ita wallahi ba zan je sallar gawa da wannan kafiri ne saboda Allah ta'ala cewa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin to in Allah ya baka dama ka je ko ce Allah ya ba mu dama a gidanki kina kasuwa ko kina aikin gwamnati kina a kina adashe ki je aikin hajji ko ba komai kin zama hajjiya ko to mutumin da yake da ikon zuwa kuma bai je bai biya matarsa shi kuma mai matsayinsa soyayya ce wannan ko shegantaka ce ha wallahi baka da hujja ko mutum ya ki biya ma kansa ce bare biyan babansa duk wannan baya daga cikin haƙƙi na musulunci kai aka ce ka je sannan daga baya duk wanda zaka biya maka biyawa in kuma zaka iya biya musu tare ku tafi gaba ɗaya ku biya musu tare ku tafi gaba ɗaya amma kuɗin mutum ɗaya gare ka to Allah bai ce sai ka biya mahaifanka ba bai ce sai ka biya ma matarka ba kai Allah ce man taba ilai sabila to kai yanzu Allah baka da kama hanya ka tafi in ka dawo in ka sake tara kuɗi ka yi noma a ƙauye kake ka yi ciwo da ka ga in ka sayar nage guda biyu uku sai ka je maka dawo ka zama alaji amma yanzu sai ka tara nage da yawa ya an sai da wake da yawa ya an sai da waken suya da yawa to duk wannan abubuwan da za ake samu ana zuwa maka da su ɗan ƙauye na zuwa ko da ke an ce ne ce masu ɗan ƙauye ɗan ɗan me ake ɗan karkara ko kai ku bari ku dai kyalisa yan kauyen su dan suka je can ma kauyencin suke yi amma tun yana da kuɗin sa ai shi ke ne zama alaji yanzu ko to wanda Allah ya hore mai je aikin hajji jama'a kar ka yi wasa da wani damar ban ma wasu malamai na ganin ko aikin gwamnati kake suka ci kaɗan ni bance da wani abu kana ajiya dan ka je ka sauke mai farali kai ba ka da aure ba ka yi auren ba kuma ba ka je makkan ba sai kashe kuɗi Allah shirye ka malam to sai Allah ce ni قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم Allah subhanahu wa ta'ala ce qul ya ahlal kitabi ka gaya musu ya ku ma'abuta littafi ma'ana yahudu da nasara waɗanda aka ba mu littafi gabanin lima takfuruna bi ayatin lahi dan me yasa kuke kafirce mu ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala wallahu shahidun ala ma ta'maluna Allah kuma yana kasancewa mai shaida ne dangane ga abin da kuke aikatawa qul ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillahi من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون فجاء مطيا كان محمد صلى الله عليه وسلم يا أهل الكتاب يا كودي ما أبو جال التاج لما تصدون عن سبيل الله كم يكتي كنجي متاني دقبين هنير الله من آمن وندي إيماني أتنسكما تبغونها عوجا كنا كوكري kuna kuɗin ku cewa kun karkatar da shi daga hanyar gaskiya zuwa ga bata wa an cin shuhada kuna halarce akan wannan abu wa wallahu bi ghafirin amma ta'maluna Allah ta'ala bai kasance ga falalle ba dangane ga abin da kasance kuna aikata abin da bayanan shi ne Allah ya kira ma'abuta littafi ta hanyar annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam cewa ƙol ya ahalar kitabi ka gaya masu ya kuma abuta littafi yahudawa da nasara lima ta turu na bi ayatin lai don me da kuke karyata ayoyin Allah ga ayoyin Allah sun bayyana gare ku na aikin hajji da aka yi bayani a kansa kun ce ku mutanen annabi ibrahim ne nasara sun jingina kansu ga annabi ibrahim yahudu sun jingina kansu zuwa gawa annabi ibrahim Allah duk ya kore su yace ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima to duk Allah ya kore su to sai ce in dai gaskiya ne ku kuna tare da annabi ibrahim to wa annabi ibrahim shine wanda wanda ya gina ɗakin ka'aba haka ne inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim kuna jingina kanku zuwa ga annabi Ibrahim to Ibrahim ne gina ɗakin Ka'aba sannan kuma wa iz yarfau Ibrahim alqawaid min albayt wa Isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim to in je da gaske ne kuna bin annabi Ibrahim ku Yahudawa annabi Ibrahim kun ce naku ne Nasara kun ce naku ne to dan me yasa kuke kafirce mu ayoyin Allah lima takfuruna bi ayatin lahi ayoyin Allah anan shine waccan aya ta gaba ta faɗa cewa inna awwala baitin wudi a linnafi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ne ayatun bayyinatun to lima takfuruna bi ayatin lahi kun fahimta waccan aya ita ce Allah ke magana ita dan me za ku je kafirce mun ci ayoyin Allah me yasa ba ku zuwa ku yi aikin haji me yasa ba a ganin ku a umara tare da cewa annabi Ibrahim yana da makali mai girma a wajen aikin haji me yasa ba a ganin ku in dai gaskiya kuke kai kaga ƙarya suke yi ba annabi Ibrahim suke bi ba ba su da alaka da shi ta kusa balle ta nesa da suna da alaka da shi da yanda musulmai suke da alaka da annabi Ibrahim suka rike aikin hajji da kwari to ya kamata a ga kafirai su ma su rike aikin hajji da kwarin amma ba sa zuwa ba sa muradin zuwa kai bal ma shekantakar kiristocin Najeriya da suka lokacin baban gida ana bayar ma musulmai kuɗi suna zuwa aikin hajji sai suka dawo da nasu shekantaka su ma ya kamata su dinga zuwa Jerusalem in ka dawo sai a ce Alhaji Makiyu to su kuma mai sunansu Joseph Joseph Jacob Jacob suna nan haka empty gaya sai suka kirkiro shigantakar su ma sai an dinga ba suna zuwa ta ka wanda ya je da sai zama mai jefi da kaga kirista an sa mai jefi wai shi ma alhaji ne na arna shi ma ya aikin ya je makkan arna kenan ko ya je jerusalem jerusalem din shine jefi din jerusalem pilgrim ya je shi ma kai ma alhaji kenan ko to shi ma alhaji ne a kirista to duk wani aikin banza ne saboda wannan wajen kaɗai ne ake so a ji a yi wannan ibadar a sauke haƙi in dai ba ku je can ba to ƙarya kuke ba ku da alaƙa da annabi ibrahim ba ku da alaƙa da shi ku nasara da kuma yahudu wallahu shahidun ala ma ta'malun Allah ne shaida ne akan abin da kuke aikatawa sai Allah ya sake gaya musu gaya musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam qul ya ahlal kitabi ya kuma abuta littafi lima ta sujjuna an sabilillahi dan me kuke kanje mutane daga bin hanyar Allah subhanahu wa ta'ala tabghunaha iwajan man amana billah wanda ya imani da Allah din gashi musulmi kokari zaki kuke sai kun kanje shi daga bin hanyar Allah dagewa da suke yi sai musulmi ya bar addini tabghunaha iwajan kuna kwaɗe ku karkatar da shi to duk yadda kirista zai yi yanzu a ce maka wai musulmi sun yi ridda sun shiga dinin kiristaniki da yawa sai ka taba ji wani abu ko a jarida ko a jarida ba ga wani kare ba ce gaba ɗaya al'umma garin sun yi ridda sun bar musulunci wala magana banza ki ƙarya ne ko da ma ba su san ma mai musuluncin ba zaune suke kawai aka ja ki ɗibi za ka ce an sa su amma duk ƙoƙarin da za su mu nawa za ka ga mun je da'awa nan rijau ko mun je sumaila ta kano ko mun je wajaje daban-daban a ce an samu mutum ɗari kaza dubu kaza gaba ɗaya garin sun shiga musulunci sau nawa muke wannan alhamdulillah saboda musulunci abu ɗaya yake ba wani ƙungiya ƙungiya a cikinsa Allah yana ba da wannan damar suna shiga kuma musuluncin to amma a ce wai an fitar da musulmi daga musulunci ya koma kafirci zai daɗe baka ji wannan yana wahala a samu wannan to tun da sun rasa wancan sai suka dawo yaya za su kasance ka wajen bin addinin naka ya za su zana ka bin addinin ka kamar wani irin mai suke da suna yan bishara masu zuwa cikin sanar da mutane inna ya tafi misira ya shekara biyu ta wahala ya ce wa zo yesu gaskiya ne yesu gaskiya ne bai samu wanda ya amsa mai wannan da'awar tasa ba wanda ya bai zama kirista duk kiran da yake ba su zama kiristoci ba shi ne ya gaya ma oga sani bai na ta shan wahala mutane ba sun isa su bar musulunci su koma kiristani ta kai wa ya gaya ma musulmi na wannan ganganci ai musulmi baya haka abin da za ka shi ne yi ƙoƙari ka hana shi riko da addini nasa kawai ka kawo mai abubuwa na shigantaka ya shigantu da su to da kan zai manta da addinin ka halin da muke ciki nan jama'a abin da muke ciki nan kirista ba zai ce ma ka daina kishi addinin ka ba yanzu da za a ce kiristocin duniya sun ce ba za a yi sallar isha'i ba da kaga duniya ta ɗauka da bala'i mumbarin juma'a ya ɗauka talabijin ta ɗauki bala'i ha mu yi turanci mu yi larabci mu yi turanci mu yi lar muna ta bala'i ce ban ku turu yayi kaɗan ba wani zai ce ba mu za ba za mu yi sallah ba wannan in akwai shi ya zo ko rayuwar mu tare jijin wuya to sai sai ki gaya maka haka ba za su ce karke sallah din ba sai a zo a sa maka bol karfe bakwai in aka fara ta sai kusan karfe tara za a gaba ina magana sallar isha'i gari ka zo babu kaga an hana ka sallar isha'i inda rakin ba kai sallah ba ka je ka yi bol ɗin minti 90 ka zo kuma sai kun yi musun awa uku ai lokacin da a ce ronald dilho ya shigo daren nan da ya ci kaza sai ga ana taune musu a gojen teburin mai shayi a yi ta bugawa a yi ta musu sai a yi awa ɗaya da rabi ce bol na aka ce amma sai su awa uku suna musu ta ga awa hudu da rabi ta tafi fala saddaka bai yi sallar ba yanzu arni ya naka sallah ko bai naka ba kuma kaga kana mai da'a kana mai biyayya ka yarda da shi kana girmama shi gashi kuma yana ka addinin naka shine limata sujuna an sabilillah man amana tabghuna ha'i waja gashi ya imani amma kuna karkatar da shi zuwa ga hanya barna ko ga musulmi yanzu musulmi ne a suna amma ruhinsa ba na musulunci ba ne ka dai duba da siyasar da aka yanzu ruwar ta wuce musulmi ne zai zai buɗe baki na ce maka mu ba za ku yaudare mu da addini ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu ba za a yaudare mu da addini ba za a zo a ce mu yi abin da ƙarya ba ce kawai dara ce to ka gode wa Allah ma tunda kai musulmi ne ana ganin ba za a yaudare ka da addinin ba su sai kirista ba wani ba wani magana addini ai ba da qur'ani za su yi hukunci ba da ka zaɓe kowa ma za ka zaɓa shi miskin kana wannan magana ka yi hankali da abin da kake faɗi za ta yi raba ka da addinin ka wallahi za ta yi raba ka da addini saboda musulunci shine akan gaba akan komai musuluncin ka shine gaba to amma ga mutum musulmi na gani wai ba magana wani addini kar ku yaudare mu da addini malamai ku koma gebe duk wanda ya gaya maka wannan magana shi bai fahimci rayuwa ba bai fahimci rayuwa ba wa ya gaya maka malamai masu da alaka da siyasa in ana yin wannan magana billahi na ga dama sai in fito ni ma wallahi ta wallahi Allah sai Allah in ana gaya musu ana ta musu wa'azi ba ba sai mu ma mu fito ba ba fasta ba ki ake yi za ku zaɓe ni haka ba shi ke ba ku kaɗai kuka zaɓe ni na je abuja an dinga danna muku miliyan kuɗi ba shi ke Allah wallahi malama ji ka fito ba ku yar kauye ba ka je kauye ka buga bafta ai alhamdulillah kira kiran da muka yi cewa mutanen kirki su fito din ai dan ga canji bana duk wanda ga an zaɓa galiban kusan kaso 90 cikin 100 cancanta ce ta sa ka zaɓe shi to alhamdulillah in ana tafiya a haka za a dinga gyarawa kuma kar dan siyasan da ya sake muku abu ya zo yi aiki kuke kun gode kudin ku ne ba na uban sa bane na ku cewa akai karbo muku dan aika to me na gode mu dan aika ana muna roƙon ka da Allah kai muna kaza mun to kudin sa ne gare uban sa ne kudin kasa ne aka yi raba daidai aka ce karbo na ku zo ba ku aiki to me na gode maka to a ci gaba da tafiya kan wannan manufar a yi ta tafiya kan manufa mai kyau har Allah ta'ala zai kawo lokacin da mutane za su ga canji gaba ɗaya a rayuwarsu Allah ya gyara mana da haka kafirai kokari suke zai raba ka da addininka ka bi hanyar da Allah ta'ala baya son ta ka yi abin da Allah zai fushi da kai wannan shine burin kafiri a kullum suturar ku ba ku yin sutura ta musulunci sai sutura irin ta kafirai kai an ce ma kafiri kuma ka ji zafi amma irin shigar da kake yi irin ta ce maganganu in ba haushe zo magana ɗazu mata ta suke gaya mun ta je wani wa'azi an da yake ta wani wa'azi na yan boko a kano ta ce da taji ta ga abin mamaki sai mu ke gani ta ce wai wai yan hausawa sun tashi suna magana wai neman kalmomi suke da hausa ana magana irin azankin nan me zan ce ma ina ce bar su muna bukan Allah in suka ji jiki za su wari ta ce hausa ta bace a bakin yan boko wai an zo ana magana za a dama kullu a sashi a firiji yadda za ki yi kunu ba zai lalace ba waye take irin ne suna abin nan ko dawa kuke cewa ko me kuke cewa adi muna bukan Allah da uwa da uba ne da ji suka girma amma ita wani ko gaba ɗaya wai ta manta dawa wai kullu ne ba ta sani ba to ana kunun dawa ne irin wannan sabon wanda ke da da to irin wani shirme ne shi yasa shek usaimi rahimahullahu ta'ala kace ku daina sanya mu ƴaƴanku kayan turawa english wear ku daina sa musu shi yasa yarinya ita tashi da girmanta ba ta sa hijabi yayi magana ta ce wallahi zafi zafi zafi in ka samu ta je islamiyya ta rajin ta maka ya takawa hahuna kai ta kawana nan da ka wai ba tsoron Allah bane shine sai kai kwabarin you irin ka rufe jikin nan naka a abin da tsakaninka da Allah haka muka ta fama da yan boko a jami'a in kai mata nasiha ce you ka gane ma irin zafin irin dini na san dai mutum mai kirki ce kuma ba na Allah komai nake ba ki ba Allah komai kike tafiya tsarara zaki zai jaji ko sai an zane ki irin wannan bulala ya kamata a singa samu a jami'a in ba za a jami'a mata bulala goma eh kwarai da gaske za su za su dinga sa kaya masu Allah ya sauke to duk inda kafiri zai yi ya raba ka da addini sai yayi yanzu musulmi da yawa in ka zo ka ce mai riba haramun ne gane yake malaman nan kun takura kun ba ku waye ba ba kwa so a samu kuɗi waye to wace wayewa kuma muke nema sama da wayewa addinin mu ai ba wayewa ta wuce wani waye waka ta boko daban karatun ka kuma daban mu mun yi karatun boko amma yar wacce waye wata boko babu ruwan ita addini shine gatan mu to duk abin da Allah ya ce ka bari wallahi ka bari shine zaman ka lafiya da karka bi kafiri karka yi koyi da kafiri zai halakar da kai ne shi yasa Allah ta'ala ce su din an zarge su da halakar da musulmai ce saboda in ka batar da kafiri to da ba kafiri ka batar dan ka hana shi shigo musulunci wannan laifin ba mai yawa bane sosai irin wanda yake musulmi ka hana shi yin addininsa kun fahimta musulmi ka hana shi addini ya fi girman laifi da ka hana kafiri shiga musulunci dama wanda ya samu hana shi kai to dama wancan kuma bai samu ba to da matsala kamar wani kirista ne wani kai ba kirista ba me suna addinin nasu yan japan japan nan ne wai ya bar addininsa na japan yana so ya shiga musulunci sai ya faɗo hannun 'yan shi'a sai suka ba shi addinin ta shi'a ta shi'anci na ce kai tsalli ɗaya faɗawa rijiya ko ai da kayan zaman ka can wallahi wallahi gwara ya zama da sanda shigo shi'a saboda can inda yake watakila yana da alamar yana son addinin Allah na iya kallon niyyarsa da ka faɗo ka dinga zagin abubakar da umar ka zo kana kare kyawa da ayoyin Allah wallahi wuta kai sai zan tausaya mai wallahi ga yakin ya fito inda ya fito din ya dan juma ba haske haske daga inda ya fara din yana karɓar shi an ci wallahi wallahi abin tausayi ga ina wajen zance mai kai ko matan in sun tafi ka zo in dawo da kai daidai to amma ya za ka yi tunda ya riga da ya faɗa to shi yasa yan boko ku tashi mu yawaita rubuce-rubuce na addini turanci a intanet saboda galiban in kana neman wani abu da turanci to da yan shi'a ne suka dinga fasara akwai wani profesa na ba musulmi ba ne hindu ne yana irin bautar shanu ne yana daga cikin malaman ma a masar a fiye ne dai ba mu same shi lokacin ya ya tafi an kora su gida to ko defense muka zo yi ba a yanka naman shanu sai dai a dafa kaji a kawo zai ci kaza ba zai ci shanu ba ko duka kowa yana kauce ma wannan abu wai saboda kana bata mai rai so ya taba mun tambaya kan musulunci sai ce yayi gogulin sai ce ayya waye kai ka gogulin ga mu ai mu zaka tambaya ba gogulin zaka ba ai kana zuwa gogul ka samu matsala sai ce to ya fara gani wani mahaji site na ce ai ka samu matsalar prof wancan wajen nan ba na musulmi bane yace nawa ne ce na yan shi'a ne yace wa shi'a wa the shi'a nace another sect of religion they are not true muslims eh oh oh, oh ya girgiza kai kawai to Allah bai sa da yi musulunta ba har dai muka rabu da shi muna fata Allah ta'ala ya sa professor Elfin ya musulunta bai mutu ba yana na yanzu ya koma India malamin mu ne na abinan soil facility ya kware kuma sosai tun wajen shekara 38 ya zama professor shegen boko gare shi na bala'i wala irin na daɗin ne ya yi muna Allah shirya da shi to sai Allah ta'ala ce muna wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun ku kafirai Allah bai zama gafalli dangane ga abin da kuke kokarin sai kun hana mutane bin hanyar Allah subhanahu wa ta'ala a'a sai Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu in tuti'u fariqan ka karanta in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba yardukum ba'da imanikum kafirina kayfa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatullahi وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم bayanin baya da yawa amma na gaba yake minti biyu ya rage muna wanda kuma wataƙila ba zai ishe mu mu ƙarasa bayanin ba sai dai mu tsaya kan wani ayar kenan ko sai mu tashi akan ya ayyuhal ladina amanu fariqan min alladina utul kitabu gobe insha Allah ta'ala abinda aya ta dari za mu tashi kenan ko abinda muka faɗi dai Allah ba mu larasa wanda muka yi kuskure ko tuɗu harshe kuma Allah ta'ala ya gafarta mana akwai wata baiwa Allah da tun bara hajiya shafa na Allah da ta aiko da sadakar dabino da kuma abinci ta ci gaba da kawowa muna bukata Allah ta'ala biya mata da bukatunta haka wata baiwa Allah ita ma ta aiko da sadakar dabino da fatar Allah ta'ala biya mata da bukatunta na yau da kullum mu ma da zamu ci dabino Allah biya mu da bukatun mu ne da kullum dan uwanmu da aka tashi aka yi kidnapping din yayansa da matarsa da 'ya'yansa biyu wanda har yanzu ba su sako su ba ko an samu labarin su to muna fata Allah subhanahu wata'ala ya bayyana su Allah ta'ala ya dawo da su cikin iyalin su muna roƙon Allah ta'ala ya bayyana su muna roƙon duk wanda yake hannu wani ƙarayin ubangiji Allah ta'ala ya bashi mafita Allah ta'ala ya kwato mana abinda muka yi kuskure a kai Allah ta'ala ya gafarta mana ya muna rahama a kansa Allah ya gafarta mana da mu da iyayenmu da malamanmu da shugabanninmu Allah ba mu zaman lafiya a ƙasarmu Allah aminta da mu daga dukkan abin da muke tsoronka Allah muna roƙonka Allah ka ba mu alkhairan duniya da kuma alkhairin lahira Allah mun tuba kan dukkanin kurakuran mu Allah mun tuba kan duk abin da muka saba maka Allah kana yanta bayi kullum a wannan wata na Ramadan daga wuta zuwa aljanna ya ubangiji Allah ka yanta mu daga wuta zuwa aljanna Allah ka yafe mu ka gafarta mana سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أفوان أزوت بزورة أبوكم ويا daga Jalingo. ta ce mata addu'a da Allah ƴan uwa musulmi ta ta addu'a Allah ta'ala ba ta miji nagari muna mata addu'a Allah ba ta miji nagari fala yuni kana murmushi ko kana so to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh